ci gaba da wa'azi na wannan kungiya ta mu mai albarka ta jama'a fi zalatu bid'a wa iqamatu sunna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a garin Kano a yau ranar 21 ga watan ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1438 wanda ya zo daidai da 22 ga watan goma miladiya annabi isa dan maryam in abin ya zama haka shekara 2016 malamin mu na gaba wanda zai ci gaba da wa'azi shine malam jamilu abubakar albanin samaru tare da shi akwai alaramma yusuf muhammad duku daga jihar gombe insha allah alaramma malam yusuf bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da ganin damansa ya haɗa mu a wannan gari mai albarka garin jihar Kano kuma a ƙasarmu mai albarka tarayyar Najeriya. A wannan rana ko a wannan dare na Lahadi, ashirin da biyu ga watan sha'arullahin Muharram, hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. mun haɗu a ƙarƙashin wannan ƙungiya tamu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda take da national headquarter a cikin alƙur'ani da abun da ya inganta na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mun haɗu ne ba don komai ba sai don mu ci gaba da daddada abin da aka kafa ƙungiyar a kai shi ne kira zuwa ga alƙur'ani da abin da ya inganta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama bisa fassarar magabata na gari ina miƙa ta'aziyata ga mutanen jihar kano da tarayyar Najeriya rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu manyan malumma wanda sun yi zamani na da'awa da irin su Sheikh Abubakar Girar Gungun shine Malam Ahmad mai dan koko wanda kwanan nan aka rasa sa kuma yayi zaman sa ne a wannan jiha ta Kano har Allah ya karɓi rayuwarsa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kan malam Allah ya gafarta ma mala Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa to ita kungiyar izala ba ta sa wa'azi dan ta zagi wani ko ta ci mutuncin wani ko ta aibanta wani babu ko daya ita izala tana zuwa ai wa'azi ne a karantar fata shine da mu da muke faɗan mu fara aiki da ku da kuke saurare gaba ɗaya mai aiki mu shiga aljanna shi yasa Allah ya ce wallahu yad'u
wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi iznihi anya Allah rama faran nan ka dawo fata za wallahu yad'u ila daris salam Allah biya Allah maɗaukakin sarki yana kiran kowa da kowa ya zo gidan aminci. Ibnul Qaymul Jauziya da shi da malamin shi Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi alayhi yace Darus Salam ɗaya ne daga cikin sunayen aljanna wanda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Ya kira ta da Darus Salam ya kira ta da aljanna ya kira ta da jannatu adni ya kiranta ya kira ta da darul muqama ya kira ta da alfirdaus duka wa'annan sunaye ne daga cikin sunayen da ubangiji subhanahu wataala ya kira aljanna da shi kamar yadda shekul islam ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala da shi da ɗalibin shi ibn al-qayyim al-jawziya suka faɗa abin da nake so in yi magana a kai a cikin takaitaccen maganganuna shine imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai wasu siffofi na annabi da suka zo cikin attaura wanda ya kamata kowanne ɗayanmu daga ciki ya yi koyi da shi shekul islam ibnu taimiya yana magana akan ma'anar iman yace abin da ake ce ma al-iman tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u shari'atihi yace abin da ake ce ma al-iman shine tasdiquhu ka gaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka ce maka annabi shi ya faɗa to ya zama baka da shakka yan uwa masu albarka kowanne ɗanmu ya san menene dalilin ko ɗaya daga cikin dalilan da malaman tafsiri suka faɗa dalilin da yasa ake ce ma sayyidina abubakar as-siddiq wanda hal qur'ani ya sauka da gagganta sunan shi na as-siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo yana ga mu mutanen makka cewa an yi isra'i da shi da mi'raj isra'i kowa ya sani ga ayan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir lokacin da aka yi isra'i da shi da mi'raj yazo ya ga mu mutanen makka sai mushrikai suke cewa to mun samu abun da shi kanshi wanda ya imanin da shi zai karyata shi an samu dalili sun kota a waye gari ba su zame ko ina ba sai gidan sayyidina abubakar suka ce ya ababakir ka ji abin da abokin kai faɗa ya ce wai jiya a nan daga nan garin an yi tafiya da shi ya je baitul maqdis sannan ya taka ya je an yi mi'raji da shi bismakul hankali ba zai ɗauka ba sai na abubakar ya natsu ko je zau da mai cewa ya gaya muku haka suka ce annabi ya ce shi ya gaya muku ya ce na rantse da Allah abin da ya faɗa gaskiya ne والذي جاء بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Allah yake wanda ya zo da gaskiya shine farin jaka da annabi Muhammad wa saddaqa bihi da yawa malaman tafsiri sun ce wa saddaqa bihi shine sayyidina Abu Bakr to ana so dan adam duk abin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya zo da shi kai imani imani jami allazi la yataharra imanin kai zama tabbatacce ne sai dai kawai imanin ya zama yazi yazi yazi saboda haka daga nan aka samu sayyidina abubakar as-siddiq sai malai ce wa ta'atuhu fi shari'atihi da kuma yin ba annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a kenan annabi ba bautata masa ake ba da'a ake masa a cikin me shari'ar da ya zo da shi shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi shine malamai suke cewa wannan ta'arifin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi to yalzimu minhu al-amran abubuwa biyu ke karkashin wa'annan abubuwan biyu suka ce na biyu tasdiquhu fi ma jaa bihi wa annahu jaa bil haqq wa huwa wajib al-ittiba suka ce abu na farko shine ka gaskanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin abin da yazo da shi abu na biyu ka gaskanta cewa annabi annabin Allah ne ba kamar yadda wasu ke cewa wai annabi Muhammad al-mustashriqun suna cewa a'a wani mutum ne da ya zo ya mulki duniya da gaskiya da iya jagorancin mutane a'a annabi annabi ne daga wajen Allah sai ka yarda cewa zaɓaɓɓe ne Allah ya yi shi yasa ayoyi da yawa Allah ya faɗi cewa shi annabi manzan Allah ne farko Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sai ya ce Muhammadur Rasulullah mubtada da khabar annabi Muhammad din nan manzan Allah ne a wani wajen ya ce wa ma Muhammadun sai ce illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a wani wajen ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin dole sai ka yarda cewa annabi Muhammad annabi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma shi yasa wata ayar Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أول وجل الله يكتوى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الله يبيع على رمانا قولي kenan wa'annan ayoyin duk abin da suke nunawa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ne kun ga kowanne ɗayan mu ya kamata ya yadda kar ka ɗauka a'a abin da ce da'awar cewa mutum ne da iya zama da ya iya zama da mutane mutum ne mai zaman lafiya mutum ne mai hikima kenan suna goge wancan risalar da aka aiko shi da shi abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da siffofi a cikin attaura ayal qur'ani ta nuna mana ba shi kadai ba har sahabbansa ma Allah ya ambace su a cikin attaura Allah ran ma kai hakuri ba mu da lokaci ne shi yasa nake kadan yin sauri dan Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan sai har ya zo inda yake cewa simahum fi wujuhihim min athari sujud sai ce zalika mathaluhum fi tawra to akwai hadisin da ya inganta hadisi ne ingantacce ya inganta cikin sahihul bukhari hadisin ata ibnu sa'id qala laqitu abdullah ibn amr ibn al-as yake cewa na hadu da abdullah dan amr dan as fa qultu sai na ce mata أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة yace ka bani labari menene siffar annabi Muhammad a cikin attaura malamai suka ce domin shi Amr ibn al-As alimun bit taura malami ne yana da ilimin attaura kada adal sai ce gaskiya ne wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-Qur'an yace wallahi Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu siffofin da ya siffanta shi da shi a cikin alkur'ani sai ce ya ayyuhan nabi abu na farko shine ya ayyuhan nabi Allah ya girma ya girmama shi da cewa ya kai annabi kenan annabi Muhammad annabi ne kenan aike ne aka aiko shi da shi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ce lalle mun aiko ka shahidan mai shaida ne wa mubashiran annabi Muhammad yana bushara ga duk wanda ya aiki na gari zai shiga aljanna sannan yana gargadi cewa duk wanda ya saba ma ubangiji lalle akwai wuta wa hirzan lil ummiyin sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama hirz ne ga ummiyin malam ibnu hajar al asqalani a cikin fathul bari yake cewa hirzan lil ummiyin din nan ai hafizan lil ummiyin yake cewa hafiz shine hafizan lil ummiyin shine hirzan lil ummiyin har yanzu malam ibnu hajar a cikin fathul bari ya ƙara fassara menene ma'anan al ummiyin yace al ummiyin din nan shi sune al arab larabawa ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana mai shaida yana mai bushara yana mai gargadi kuma mai kiyayewa ne mai ba da kula ta musamman ga larabawa domin ya kare su zuwa ga aukawa ga shirka bayan nan yace an ta'ab a cikin attaura an siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da bawa wa mimma zadani sharfan wa izzan dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya wani yake cewa yana daga cikin falala da matsayi da na shiga cikin faɗin ubangiji subhanahu wataala cewa ya ibadi ya ku bayina saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya siffanta shi da kan cewa shi bawan Allah ashe annabi Muhammad ba Allah bane annabi Muhammad bawa ne cikin bayin Allah annabi Muhammad mutum ne irin ka irina a wajen halitta amma a wajen matsayi ba irin ka bane ba irina bane ba dan komai ba shi dan ana masa wahayi kai kuma yau idan ka zo kace ana maka wahayi sai mu ce maka ka zama mahau yace wa hibban lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil kai bawana ne kuma kai manzona ne sannan ubangiji ya ce mun sa maka suna mai dogaro jama'a ku kalli lafazin nan annabi yana dogaro ne ga wane ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi duk annabawan Allah suna kiran mutane zuwa ga dogara ga Allah ba wani annabi yake kira zuwa ga dogara ga wani dan adam shi yasa jama'a ya kamata mu dawo hankalinmu a kwanakin nan akan yi wasu maganganu wanda ce in mutum ya yi wasa za su fada da shi zuwa ga shirka misali ciwo Allah ya jarabce mu da ciwo ahlus sunna sun tabbatar da cewa jarabawa ne daga ubangiji amma za ka ji ciwo yanzu an sa masa suna kala kala akwai ciwo sad akwai ciwo cancanta wai idan a gidan aka samu kaman gidan mutane goma ne sai aka samu mutum biyar suka yi ciwo sai a ce cancanta suka yi idan kuma duka gidan tun daga waga kwata-kwata zuwa ƙasa kowa ya ciwo sai a ce sun yi sak ana danganta wannan ciwon zuwa ga wasu abubuwa guda biyu wanda nau'i ne yan uwa na shirka ya kamata ya zama mu dogaronmu ga Allah subhanahu wa ta'ala muke dogara ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah maɗaukacin sarki yace laysa bi fadlin wala ghalidh annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin siffansa ba mai fushi ba ne kuma ba mai kaushin hali ba ne wannan darasi ne ga shugabanni shugaba ya zama mai sauƙin hali shugaba ya zama mai tausayin al'ummarsa shugaban nan shugaban ƙungiya ne shugaba ne na local government shugaban union ne shugaban wakin kwamiti ne shugaban waye shugaban waye shugaban waye kowaye ana so ya siffantu da wayannan siffofi yana daga cikin siffa ta shugaba na gari kar ya zama mai kaushin murya kar ya zama mai kaushin hali kar ya zama baya sauraren shawara sannan kar ya zama mai yawan fushi idan shugaba ya zama mai kaushi ya zama mai yawan fushi to akwai nadama a ƙarƙashin a ƙarshen al'amarin shi Allah madaukakin sarki ka datar da mu ka dora mu akan daidai wala sakhabun bil aswa sakhab daga asakbu ne السخاب أنا تطلق بالسين والصاد أنا توا الصخاب أنا توا السخاب ابن حجر أتين فتح الباري يجي معنى السخاب شيني رفع الرفع بالأصوات shine mutum ya dinga ɗage murya annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗage murya in yana magana kar ya zama kana shugaba in ka zo za ka adiresin mutane kana ɗage murya ba natsuwa tare da kai ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba annabi mutum ne mai natsuwa shi yasa hadisin imamu ahmad ya tabbata annabi in yana masahabbansa magana saboda yanda yake musu magana a cikin natsuwa zaka ce an aje tsuntsu ne akan su ba sa so su yi motsi tsuntsun ya tashi akan su كأن على رؤوسهم الطيور أو كأن على رأسهم الطير kai ka ce a kan sahabban an aje tsuntsu ba sa so su matsa su motsa tsuntsun ya tashi saboda natsuwar da take a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ta gaba wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa wa fi riwayatin walakin ya'fu wa yaghfir annabi sallallahu alaihi wasallama baya mai da mummunan aiki da mummuna ba halin ne da'awa bane in an zage ka ka hau bari karama ba halin shugaba bane in an ci mutuncin ka karama shi ka karantar wanda su mana abubakar gera suka yi mana shine wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah sune wanda suke tafiya a bayan ƙasa a cikin natsuwa in kana tafiya wani zo sai dan izala jakin banzala nan ne sai ka tiga da sai ka tiga da tafiya idan ya zo ce ma dan salafiya mai din ilallan wando kamar na malam Abdul Basir ungom mai kawo sai ka tiga da tafiya in ya ce gemun ka kamar Sheikh Abubakar Gera ya ce ta gemu sai ka ki kallon shi ka tiga da tafiya in ya ce ka miƙe tumbi kamar na malam wani sai ka tiga da tafiya ya ce kalle shi sai ka ce malam wane da malam wane ko kallon shi ba za ka yi ba wa idza khatabahumul jahiluna qalu qalu qalu wanda yana daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam a qur'ani ba laifi bane yanzu idan wani ya bata maka rai karama ba laifi bane Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi in an bata maka aka cutar da kai kai ma kai haka amma ya sai tace wala in sabartum la huwa khairul lisabirin yace amma idan da za ku yi hakuri wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri a wani wajen Allah yace wata za ku sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sakamakon mummunan aiki shine kai ma ka rama irin shi amma sai Allah ya ce wanda ya yafi ya kau da kai ladan shi yana wajen Allah jama'a kar ku manta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina ya shiga garin Makka ya baro Madina a hajjatul wada haji guda ɗaya wanda Annabi daga wannan hajjin bai ƙara hajji ba hadisin da ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi da yake cewa Annabi ya yi hajji marratain hadisin bai inganta ba abin da ya inganta shine annabi Muhammad ya yi hajji so ɗaya a rayuwarsa an kore shi garin makka garin da ya fi so an kori sahabbai amma annabi ya shigo garin madina da tawaga kamar da ce la tadkhulun al masjid al haram insha Allah aminina muhalliqina rusukum wa muqassirina la takhafun yanzu ga annabi ya shigo garin madina garin makka da tawaga sun fi karfin mutanen makka annabi ya shigo garin makka ya yi kutuba mutanen maka ya ce wanda ya shiga gidan kuwa ne amintacce ne wanda ya kaza ga mutanen matsakaskantattu a gaban annabi annabi ya kalle su ya ce me kuke tunanin zan muku me kuke tunanin zan aikata a gare ku suka ce an ta karimu fi karimin suka ce kai dan mai girma ne dan mai girma annabi ya ce ilhabu fa antum tulaqa ya ce ku je kowa an yafe masa jama'a mummuna aka yi ma annabi ya kyakkyawa anas Allah ya ƙara masa yarda yana faɗin sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin ingantacce ne hadisin yana cikin sunan na imamu tirmidhi yace ranan da aka haifi annabi ran da annabi aka haife shi duniya sai hacce kowa yana cikin hacce yace haka ranan da annabi ya bar duniya gaba ɗaya duniya sai duhu a sai kenan za a mutu jama'a wannan lambarin da nake kai wallahi tallahi tun kafin a haife ni ake dawa masu dawar sun mutu Malam Ismail Idris ya bar duniya ko bai bar duniya ba Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa ya bar duniya ko bai bar duniya ba Malam Jafar ya bar duniya ko bai bar duniya ba Malam Abubakar Gumi ya bar duniya ko bai bar duniya ba Malam Ibrahim Arab ya bar duniya ko bai bar duniya ba ni ma zan bar duniya kai ma za ka bar duniya mu tanaji abin da zamu gaya ma Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam jamila abubakar albanin samaru Allah ya saka maka da alkhairi da irin wannan wa'azi mai ratsa jiki